إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة الإسراء آية 23-24 malam na cewa fada Allah maɗaukaki wa ƙada rabbuka Allah ta'budu illa iya Allah maɗaukaki ya farlanta ko ya hukumta Allah ta'budu illa iya cewa kada ku saki ku bautawa wani kuma bayan Allah maɗaukaki wa bilwalidaini ihsana kuma game da mahaifa ku kyautata musu إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما idan ɗayansu ko su biyu gaba ɗaya suka kai tsuha tsuha ya kama su shekaru sun ja falata kullahuma uffin to kada ka ce musu kalma adana ko ɗal magana kankana wadda take kamar ka ce uff laraba suna cewa babu karaman magana wadda ta kasa da wannan uf kakkace musu uffin wala tanharhuma uwa uba kuma kadda ka musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka fada musu magana wadda ta zamanto ta muncinci mai karamci waqfid lahumma janaha dhulli min ar-rahma ka sassabtan musu fuka-fukai na rahma ana nihin ka ji kansu ka tausaya musu wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira kuma ka nace da musu addu'a kai ka cewa Allah ubangiji ka musu rahma kamar yanda suka rene ni ina karami suka cancane ni ina karami qala mujahid imam mujahid yake cewa wa qada yani wasa imam mujahid na daga cikin almajiran abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace qada kinna ana nihin wasiya Allah yayi wasiya wasa wa kaza qara ubay bin ka'ab wa bin mas'ud wa ghayruhuma haka ubay bin ka'ab da abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su da wani su suka karanta wa qada bima'na wasa wa ibn jarir عن ابن عباس محمد بن جرير الطبري يا درواية عبد الله بن عباس وقضى ربك يتي يعني أمر ألا ياي أمرني وقوله ألا تعبدوا إلا إياه wadashi da ya ce kadda ku saki ku bautawa wani kuma bayan Allah alma'ana an ta'buduhu wahda duna masuwa shine umarni ne na ku bautawa Allah shi kadai kuma bayan wani shi وهذا ma'ana la ilaha illallah wannan kuma ita ce ma'anar mutum ya ce babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yace wan nafyu al-mahdu laysa tauhida korewa tsantsa ba tauhidi bane ba in ka ce la ilaha kawai ka tsaya wannan ba tauhidi bane ba domin ka kori allantaka wa kazalika al-ithbatu bidun an-nafi fala yakunu tauhidan haka shi ma tabbataswa ba tare da korewa ba bai kasancewa tauhidi in ka ce illa Allah kawai ka tsaya tasbit isbati ne sai Allah kawai shi ma wannan ba cikakken tauhidi bane ba illa mutadamminan lin-nafi wal-isbat tauhidi cikakken tauhidi sai ya kumshi korewa ya kumshi tabbatarsuwa wa hadha huwa haqiqatu tauhidi kuma wannan shine haqiqa na tauhidi kace la ilaha illa Allah idan kace la ilaha ka kore baka tabbatas ba in kace illa Allah kai isbati baka kore ba kina sai ka gama guda biyu la ilaha illa Allah sannan tauhidi yake tabbata da gaskiya قوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا Allah maɗaukaki ya yi umarni ya yi wasiya da ku kyautatawa mahaifa kyautatawa wannan min babu taukidi ne isanan ku kyautata mutukar kyautatawa kama qada bi ibadatihi kamar yanda yayi hukunci ko yayi umarni da bauta mashi wahdahu la sharika lah wanda baya da abokin tarayya a cikin rububiyyar shi da uluhiyyar shi da asma'i shi da sifatin shi kama qala ta'ala fil ayati al-ukhra kamar yadda Allah madaukake ya faɗi a cikin wata aya daban anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir gode min haka nan ka godewa mahaifanka kuma ya zuwa gare ni ne zaka koma wa qawluhu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma ay la tusmi'uhuma qawlan sayyi'an kadda ka jiya musu wata magana mummuna hatta wala at-ta'fif misali ko da ka ce uf ka kosa kalma ta kosawa alladhi huwa adna maratibul qawl as-sayyi wanda ya zamanto shine karshen martaba ta munanawa uf to kadda ka ce musu haka wala tanharhuma kuma kadda ka musu tsawa ai wala yasduru minka ilayhima fi'lun qabih kai ya a samu wani aiki munanna wanda zai zo daga gare ka zuwa gare su kama kala ata bin abi rabah kama yanda ata da abi rabah yace wala tanfud yadayka ala walidayk kalka kalkabawa mahaifanka hannuwanka walamma nahahu anil fi'l al-qabih lokacin da Allah madaukaki ya hana daga mumuna aiki wal qawl al-qabih da munannan magana amarahu bil fi'l al-hasan sai Allah umarni ya umarce shi da aiki kyakkyawa wal qawl al-hasan da magana mai kyau fa qala wa qul lahum qawlan karima ay layyinan tayyiban ka fada musu magana tafsasassa mai dadi bi adabin wa tawqir da ladabi da girmamawa wa qawluhu waqfid lahum janaha dhull min ar-rahma ay tawadu lahum ka musu ladabi ka kaskantar da kanka gare su wa qur rabbirhamhuma ay fi kibarihima lokacin da suka tsuha ka ce ubangiji ya Allah ka ji kansu ka rahamce su wa inda wafatihima har da lokacin da suka mutu na mahaifa ana musu addu'a ta rahama da gafara tun suna da rai ba sai sun mutu ba. Kama rabba yani saghira wa kad warada fi birril walidain a hadithun kathira. Kama yadda suka cancane ni ina karami malai ce kuma hadisai a gama cikin biyayya ga mahaifa hadisai sun zo masu ɗumbin yawa min hana daga wannan hadisai الحديث المروي min turuqin an Anas wa ghairihi hadisan da aka rawaito hadisin da aka rawaito daga hanyoyi daban-daban daga Anas da wani shi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi lamma su'ada al-minbar lokacin da ya hau kan minbarin shi qala amin amin amin wannan kalma sai da ya faɗe ta su uku ya amin faƙalu ya rasulallah sabai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ma amin ammanta abu samine ne ka ce amin faƙala a tani jibril jibril alaihissalam ya zo mun faƙala ya muhammad ya ce ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ragima an fi mri'in zukirtu indahu falam yusalli alai hancin mutum ya jirmiya cikin ƙasa wanda za a ambace ni bai min salati ba sha na daga cikin ladabi da zaran ka ji suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko sifar shi ce ka ce sallallahu alaihi wasallam kamar salati kuma haka Allah madaukaki yawa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kai marowaci mutukar rowa kaji an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kamannin shi ka kasa mai salatu qultu qul amin mala'ika jibril yace ce amin yace amin fa qultu amin thumma qala radima anfu muri'in dakhala alaihi shahru ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu hancin mutum ya dirmiya cikin ƙasa kenan akwai nau'i na ƙasƙanci yadda ka ga hanci ya taba ƙasa in ba su jira ba ce ba akwai nau'i na ƙasƙanci wanda watan ramadan ya shiga kuma har ya ƙare ba a gafarta mushi ba kuma wata ne na rahama na gafara wata ne na ibada na tuba na bauta daban-daban wanda za su kusantar da mutum da allah kuma ya gafarta mushi zala sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to ya zaman to wata ramadan ya huta ba a gafarta mishi ba wannan yayi hasara qul amin jibril alaihi salam ya ce ce amin fa qultu amin sai da ce amin ثم قال رغم رغم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة hancin mutum ya dirmaya cikin ƙasa ga wanda ya riski mahaifan shi ko kuma ɗaya daga ciki bisa shigar da shi aljanna ba ƙul amin faƙultu amin isa malamai suke cewa babin aljanna a buɗe yake ga wanda mahaifan shi suke rayu sai dai in yaki shiga hanya ce ta shiga aljanna kai tsaye yi wa uwaye ladabi da kyautata musu وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هل إمام أحمد يا رويتو حديث دقا حديث أبو هريرة وان يرد الله تقار تبتا قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi qala raghima anfu thumma raghima anfu ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة hancin mutum ya dirmaya cikin ƙasa hancin mutum ya dirmaya cikin ƙasa hancin mutum ya dirmaya cikin ƙasa wanda ya riski mahaifan shi ko ɗaya daga cikinsu bai shiga aljanna ba قال العماد بن كثير محمد بن كثير yake cewa sahihun hada min hada alwajh wannan hadisi ingantacce ne ta wannan fuska wa nabi bakra radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga abi bakra wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir yanzu ba zan ba ku labari ba daga cikin mafi girman zunubai قلنا بلى يا رسول الله مكتي هكذا يا من الله صلى الله عليه وسلم قال الاشراك بالله هذا بوتا الله دونا الله وعقوق الوالدين da wulaƙantar da mahaifa saba musu wa kana muttaqian fajalasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya zantar da su wannan hadisi iya kishin gide ya tashi ya zamna fa qala ala wa qawlu zu saurara da shaidar zir ko shaidar ƙarya ko magana ƙarya na daga cikin manya-manyan kaba'irai za ka ga mutum ya yi shaida ta ƙarya saboda ɗan abin da zai samu na duniya haƙƙi a ƙwace haƙƙin wasu a ba wasu da shaidar da ta zama ba ta gaskiya ba ce ko kuma ya zo ya ta zantar da ƙarya ala wa shahadatu zo hakanan da shaidar ƙarya فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت bai gushe ba manzala sallallahu alaihi wasallama iya kukkuma wannan magana ala wa qawlu zur wa shahadatu zur sai da muka tausaya mushi muka ce ina ma manzala sallallahu alaihi wasallama ya kyale saboda hadarin abu rawal bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana abdullahi bin amr قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Amr wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala wanda tsirayar Allah da amincin shi kara tabbata a gare shi yace ridar rab fi ridar walidai yarda ubangiji na cikin yardan mahaifa idan mahaifanka suka yarda da kai suka yarda da al'amarinka san ma abin da ya zamanto biyayya ne ga Allah to Allah ya yarda da kai wa sakhatuhu fi sakhatil walidai fushin Allah madaukaki na cikin fushin mahaifa rawahu tirmidhi wa sahahu ibn hibban wal hakim imam tirmidhi da imam da imam ibn hibban da hakim suka rawaito da su ibn hibban da hakim suka ce wannan hadisi ingantacce ne wa na bi usaid as-sa'idi an samu wannan hadisi daga abi usaid as-sa'idi qala ce bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muke zamne wajen manzo Allah wanda tsiraya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi idan ja'a rajulun min bani sallama wani mutum daga banu salama ya zo faƙalar sai ce ya rasulallah ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam hal baqiya min birri abuwayya shay'un abduhuma bihi ba'da mautihima ya yi mun sauran wani abu na biyayya ga mahaifana da zan musu biyayya bayan mutuwarsu faƙala na'am zala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ya ma saura as-salatu alaihima nema musu rahma da gafara as-salatu alaihima wal istighfar lahuma da nema musu gafara wa infadu ahadihima da zartar da alƙawalin da suka yi min ba'di min ba'dihima bayan su sun dawo alwashi sun dawo alkawari za su yi kaza za su yi kaza kana da halin ka zartar da wannan alkawari da suka yi to ka yi ka zartar da shi wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima da sadar da zumuntar da batta saduwa sai da su dalilin su ne a sadar da zumuntar su wa ikramu sadiqihima kuma da girmamar da abokin su ko wanda baya da alaka kaga mahaifinka iya son wani mutum iya abokantaka da shi bayan mutuwar shi ka zartar da wannan sai abokantaka da amintaka wannan na daga cikin biyayya ga mahaifa ko da bayan ransu ne rawahu abu dawud wa ibn majah imam abu dawud da ibn majah suka ruka suka rawaito wannan hadisi wala hadisi fi hadha al ma'ana kathiratun jidda mala yace hadisi a cikin wannan ma'ana suna da yawa sosai akwai taliki dogo da malam yayi qultu amin fa qultu amin qala akhrajahu an anas ibn abi shayba wal bazzar fi musnadihima min tariqi salama bin radwan anhu wa salama da'if حاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد وابن حبان في ثقاته وصحيح والطبراني في الكبير والبخاري في بر الوالدين والبيهقي في شعب الإيمان وضياء المقدسي في مختارة كلهم عن كعب بن عجرة ورجاله ثقات تخريجني بيواني دوغن بياني بس بيانا matsayi wannan hadisi sai mu kwana nan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk